بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a daren asabar yau muna 24 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1444 daidai da sha shida ga watan uku shekara ta 2023 wannan shine darasinmu na biyu a cikin dauran littafin ilaman adraka ramadana wato kyauta ta musamman gare ka ya kai musulmi wanda ka riski watan ramadana a jiya mun karkare guda goma sha mun karkare sha ɗaya eh akwai hadisi ɗaya da ba karanta ba wanne ne shi man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a shine ko yawwa haka ne to gaba ta sha ɗaya da muka shi ne ciyar da mai azumi ma'ana ka ba shi abin da zai buɗe baki shi ne ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa imamu tirmidhi da ya ce malala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi ya ba su abin buɗe baki to yana da ladan wannan mai azumin ba tare da shi wanda ya azumin a tauye masa komai a cikin ladan azumin shi ba to sai na goma sha biyu kenan qira'atul qur'an wa tilawati karatun alqur'ani da kuma me raira karatun alqur'ani din ana so ka zanto kana da yawan karatun alqur'ani saboda daga cikin abinda Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi kamar yanda yace a bauta ma ubangijin Ka'aba haka nan yace kuma ka karanta alqur'ani dan ya ce wa an atlu alqur'ani daga cikin abinda aka umurce ka ka bauta ma Ubangijin Ka'aba shine Allah sannan kuma ka karanta Alƙur'ani. A wani wurin cikin suratul Muzammil yace waratilil Qur'ana tartila. Ka karanta Alƙur'ani daki daki filla filla. To, ai ga sunan. Kawon bashi kula ɗaya na gani ta zo cikin su. Baba ga alƙawari na. Haka ne? Na cika? To, dalili akan wannan mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'ul qur'ana kurin ka karanta alqur'ani ya ku al'ummata menene hikiman haka fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi domin shi alqur'ani ya'ti zai zo yawmal qiyamati a ranar alqiyama shafi'an yana mai ceto mana yana mai kubutar da mutum daga azaban wuta zuwa ga ni'ima da tausayi na aljanna li ashabihi ga ma'abotansa in an ce aboki shine wanda kuke tare ko da yaushe kake tare da shi a lokacin farin ciki da lokacin bakin ciki haka ne to duk wanda qur'ani ya zamto masa haka yana tare da qur'ani dare da rana yana karanta shi yana mu'amalantarsa to qur'ani zai cece shi kenan duk wanda bai da wannan kyakkyawar ɗabi'ar tsakaninsa da ƙur'ani to ba shi da tabbacin ceton alƙur'ani a tare da shi ina fata mun gane wancan karatun ƙur'anin ma na baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan gaba ta goma sha ɗaya ɗin ai akwai wata riwayar almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara wanda yake gwani na gwanaye fitacce mai shiga ya fita daidai a alƙur'ani malam ba ɗan kaniwood ba ba ɗan bollywood ba ɗan ƙur'ani ɗan sunna ɗan gidan wahayi duk zuciyar da ba qur'ani kwanko ne malam wallahi amma inda akwai qur'ani malam nan ake maganan mazaji baka ga su abdullahi ibn ummu maktum kakanninka ba in kai dan arziki ne mai kiran mu annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah kaji sahabi an bashi tutar yaki a ce kai wani fa kaman muna tsoron kakkaci wahala ka gudu sai kaji a ce bi sahabi lil qur'ani ana in dai wahala za ta sa an gudu Allah gwadaran haddan qur'anin da nayi kai ku tsawaye mahaddaci kuma za ku banwo yasa su talha dan ubaidillah da az-zubair ibn al-awwam ana yaki ɗayansu ya ji an ce ɗaya ya shahada ya ce kai ya riga ni tafiya aljanna ke ne ce to a ina ai ba sauran magana ko kuma igiya ɗaura kafata a nan za a yi ta ta ƙare a nan za a yi ta ta ƙare wa imma fa imma nasr wa imma shahada shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace talha wa zubair jariya fil janna da talha dan ubaidillah da azubair ibn al-awwam makwabta ne a gidan aljanna wallahi ba fatin siyasa ya hada su ba imani da sunna ta hada su imani da sunna ba kwallo club din kwallo ba Chelsea da Arsenal ta hada su ba Chelsea da Arsenal din su bakara da Ali Imran eh in ka haifu a Jamus fa mala in kai da ne mu hada Qur'ani duk wanda ya san ya haifu ya zo gidan Qur'ani shi ya sa wani malamin mu Allah ya ƙara masa lafiya na taɓa gaya muku wannan kisa a garin Zaria ya zo ya hau motar haya yana cikin motar zai zo nan Kaduna irin akwai wanda can Zaria su yake akwai motoci da an yi asuba za ka ji motoci wasu ma cikin asuba za su fito za su wuce Abuja ina ne to mota ta fi arha ya shiga ya zauna kawai sai ga wani wanda bai gani za ku ji dalilin yasa na ce bai gani ban ce makaho ba yana zuwa zai hau mota da ɗan jagora aka tsaye da mota ya hau bayan mota ta daidaita ana tafiya sai kwandakta mai karɓar kuɗin mota ya ce a kawo kuɗi ana haɗa kuɗi har wannan dattijan ya sa hannu aljihu zai ciro sai ya ji yara ya taɓa ya ce makaho kawo kuɗinka a sai mai da hannu ya ɓata rai kawai kun ji maganan ana tafiya ce ya ƙara taɓa shi ce makaho kawo kuɗinka sai ce a'a ɗana ba makaho a motar nan kowa fana ganin da ɗan jagora ya shigo ga ɗan jagoran ma saboda bai gani sai hankalin kowa zo kan shi saboda kowa san bai gani sai ce ya lakace ba mu kawo sai ya ce kai natsu akwai qur'ani a nan ya bugi kirje kun fahimta ya ce akwai qur'ani a nan to malaminmu na mota wanda daga cikin malamanmu sai ce baba shi abin ya burge shi ne sai ce yanzu da ka ce ma yaran na hakan ya ce a gwada bai ce ɗana inda ba ƙasa na ake gada mu kokuwa ku ja mu ce. Ya ce malaminmu ya ce to ni na san bakara na ta ɗan fi ƙarfi na ce to mu je ta bakara. Sai an ja an tafi zai ya ce kuri kenan ma'ana biyu ne ba na uku a Ƙur'ani yaro naka wasa ne. Eh kana ruwa kusa da kada amma mu mun yi gaba. Shi ne da aka zo ce wallahi aka yi kura kowa a musaffan Ƙur'ani. ya ce albishirin kaɗana ya ce gore ya ce akwai ahadari akwai ashmawi akwai iziya a ƙirjin nan in su ma ka haddace jawo a ƙarisa maka wannan shi ne haƙiƙanin practical fassarar fa inna hala ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makantan ido ba makanta bane zuciya ta makance inji Allah shine makanta zuciyar da ba ta gani to shine a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mahiru bil qur'an gwani na gwanaye wanda ya san da ake sauka a hau kuma ya yi domin Allah a cikin ƙur'ani ma'as safaratil kiramil barara yana tare da mala'ikun da Allah ya ba su rufon ƙur'ani a baitul izza tsawon shekara 23 aka saukar da shi sannu a hankali zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi yaqra'uhu wanda yake karanta shi wa ya ta'u fihi yana inda inda yana tada baki da kyar ya ci madda ya ci bunna a dona ya miƙe wa huwa alaihi shaqqun gashi yana bashi wahala ka san kasuwar Allah ba asara sai ce kai ma kwantar da hankalin ka falahu ajran ladan ka biyu da wahalan koyan Allah ya biya sannan harufan ma Allah ya baka ladan su dan ka ji dadi ka san wurin mai rahama kake zuwa duk duniya idan ne zaka je interview ka kwafsa kuma dauke ka aiki babu sai fadar Allah sai fadar Allah wanda ya ji zafi ya iya Qur'ani in baka iya ba an sha da kai eh shine qira'atul qur'ani wa tilawatihi karanta qur'ani da, da tilawarsa shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama wata rana kun san masu bautan kabari da sauransu yan bid'a sun matsa mishi an kamo shi za a daure shi wani karan daga cikin daure shin da aka yi a rayuwarsa sai ce musu in kuna son shawara zan ba ku shawara suka ce me shawara yace ku kyale ni kawai ku je ku ji da harkar mulkin ku tun da ni ba mulkin ku nake nema ba kuma kun sani saboda duk daurin nan ba za ku iya cutar da ni ba Allah ta'ala ya riga ya sa mun aljanna ta a cikin zuciyata yace ku zage ni ku daure ni ku bakanta min rai kafin in gama karanta shafi ɗaya na alkur'ani na manta bakin cikin da kuka ta samu a zuciya aga qur'ani kenan eh kuma kana yawan karanta shi shine zai baka cikakken control a rayuwarka duk inda Allah ke so a fusata wallahi ko kowa ya hakura sai ka fusashi in dai fushi Allah ke so a yawo duk inda ake so a yi hakuri in kowa ya zabura zaka ga kai Allah ya saka ka ba za ka taɓa rinka samun fitan kafa ba idan kana da kwakwaran alaka da alkur'ani amma idan mutum ya nesa da shi to yana da kishiyar wannan kai kun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai karan waɗanda ba sa karatun qur'ani gaban Allah ranar alkiyama ba ni na faɗa ba suratul furqan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura akwai waɗanda a wannan al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa malaiku sun tasake yansu an tafi gaban Allah ya Allah laifin waɗannan suna da android suna da iphone 13 pro sun iya operating ɗin android sun iya shiga facebook sun iya whatsapp sun iya twitter sun iya komai har kasuwanci suna yi su nemi kuɗi da su sukan danna su murza shafi su wani ma bai iya karanta ba amma ya san da ake shiga a fita amma makahu ne a qur'ani sun bukumul amyun sun nisanci qur'ani ba su koye shi ba ba su koyar da shi ba ba su karanta shi ba ko ba ni labarin mutumin da annabi ne kai karan shugaban Allah ya zai kare tsakaninsa da mahaliccinsa kai ka san ba za ta yi kyau ba Allah ka tsare mu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta alqur'ani domin zai zo ranar alkiyama yana mai ceto ga ma'abotansa imamu muslim ya ruwaito na sha uku ta'allumul qur'ana wa ta'limihi koyan karatun alqur'ani da kuma koyar da shi Qur'ani shine littafin da ko ba Quraishi ne kai sai an koya maka ko ba Quraishi ne kai ko farfesa ne kai a larabci wallahi abu ne mai sauki ka ji kana magana ce a wannan ba idgamu naqis ne ka sa kamil a wurin yaro dan aji uku zai iya ga balle ka zo gaban nan MTQ ai ka shige su ko ba haka bane yawwa zaka yi zama farfeso a larabci amma Qur'ani baka iya shi a ce maka ishmam ya ake ishmam ya ake rau ya ake kaza ba zai yiwu ba sai ka tsaya gaban malami shi sa jabir dan abdullahi Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana baiwa Allah zabi a cikin al'amuran mu istikhara kenan kamar yanda yake zaunar da mu ya koya mana alqur'ani kaga larabawa ne gaban su ake wa'ayi amma suna koyo to kai kuma ba digirin ka uku fatihan ka har yau da matsala wallahi akwai masu wannan digiri uku ba fatiha mai kyau kuma kana kafafa kana tada kafala ka hau gwangwani ka daura yadi ciki ciki cike da da mai da zaki amma kana jin wai ai kuku ne kai wane kai wane ka bari aje lahira ka bari aje lahira nan ake gane manya kai har a aljanna mai qur'ani ba ɗaya ke da wanda ba shi ba har a aljanna ba ɗaya suke ba da an ga watan azumi za ka ga wani ya je makabarta yana cewa ya ku mutanen kabari alfarma sarkin musulmi ya ce gobe a tashi da azumi haka sai a ce ku ne wanda ya fara ɗora fatalin da matsala ba za ka yi ba za ka zo yanzu gwamnatin jihar kaduna ta ce an fara biyan kuɗin kujerar hajji ka je makabarta ka ce ya alhaji wane kana da niyya a biya maka ba za ka yi ba saboda kasan tasa ta kare sun faɗi amma alƙur'ani baikin wannan ceton da zai yi da muka ji hatta a cikin aljanna sai Allah ta'ala ya ce ma jama'a bauta alƙur'ani ikra warka ko ikra wartaqi ko karanta ka hau aljanna daraja ce hawa ne sama wani kan wani staircase din matakalan hawa ta kololuwan ayoyin ƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a ce maka ayarka ta ƙarshe matsayinka na ƙarshe a aljannarka ta mafi daraja shi ta ce ayan ƙarshe da za ka karanta uban labarin wanda yake da fatiha zuwa nasi a kirjinsa aifa ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin Allah ya kulla magana cewa hasna ula'ika rafiqa ya buga ta mace zalikal fadlu min Allah eh in kana neman zaraka fitattu shalele yan gata a wurin Allah to ka sama mahaddata al-Qur'ani da wannan muke ganin cin bayan mutumin da yake ganin an ba shi ƙwar'ani yana ganin wasu aka yi ma arziki a ba ka ƙwar'ani ka ga wani da arziki ai ba ka masan arziki ba ka masan daraja abin da aka baka kai ba ka san ma kiman kanka ba wala ba ka san kiman kanka ba yau ko shugaban ƙasa ya faɗi ya mutuwa ake cewa ne mai masa sallah malami malamin nan da me zai masa sallah ƙwar'ani ƙwar'ani in an yadda kai ne babba a fadan Allah sai a fadan duniya ka dauki kaskanci ba daidai ba kai in ka san baka iya qur'ani ba daga yau ka ji haushi ka je ka fara ka ji haushi ka ce daga yau ba zama sai na ɗibi rabona kuma baka makara ba saboda sahabi na musulunta a shekara 60 malam kan ya mutu kuma ya haddace qur'ani shekara 60 yanzu ka cire iyayenmu da suke nan wanda ba su kai cikin tafi hannunmu ba ai wani ma an raba sittin ɗin gida uku bai dauki kashi ɗaya ba kuma kake zaune ai ka tashi kawai malam ka shiga aljannan nan ka shiga ramadanan nan da zaburan kawai za ka yi qur'ani eh ka ce Allah ga mu nan mun taho a ba mu sa'a ko ba haka bane Allah ya taimake mu to yana daga cikin abin da ake so ka dauka na yake alkhairi koyan karatu alqur'ani da koyar da shi menene dalili mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairukum mabi alkhairin cikin ku al'ummata man shine mutumin da ta'allama alqur'ana ya tashi ya koyi karatun alqur'ani kasan dole kaga inda qur'ani fa ya ci wahala ko gane ba duk wanda ka gani ya samu qur'ani kai daidai gwargwado ka tambaye shi bakar wayar da yake so nawa ya kwana da yunwa so nawa ya hana idan shi bacci kana ta min shari so nawa ya biya kuɗi so nawa ya taka a ƙasa ya je ya sha zafin rana ya zauna da yunwa gashi yana son cin abinci a kura da shi saboda wannan ya hana idan shi bacci cikin dare to daga nan sai Allah ya baka in kuma Allah ya baka shikenan amma arziki saboda ƙarshen magana game da alƙur'ani shine duk wanda Allah ya bashi ƙur'ani ko in dai musulmi ne dan aljanna ne koda yana da zunubai fa na fasikanci Allah ka tsare mu amma ko fasiki ne Allah ya ce shi dan aljanna ba ni na faɗa ba ku karanta suratul fatir thumma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasib wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah a karshe ta Allah ya ce jannatu adni yadkhulunaha bai cire ko daya a ciki ba Allah ce mun ba da gadon littafinmu ga waɗanda muka zaɓa a cikin bayinmu. Ashe ka gama kana son Ƙur'ani, Allah ya zaɓe ka. Kafin mu je gaba, wato wata hikimar Allah ita ce, ko da baka samu haddan Ƙur'anin ba sai an maka bai wadda ba a yi ma wanda shi bai nace wurin neman ba. Ga Malam Nura, a nan madaki a Nicholas unguwar Dosa, akwai lokacin da masallacin da ake saukan Ƙur'ani a unguwar Dosa da Badarawa ba su da yawa. ba kana iya kirga su ɗan tsiraru ne akwai su daga maiduguri sukan zo su su yi haddasi abin nan a masallacin ni bin haɗu da mutumin da malam nura ya sani wallahi ya zo ya ce shi ya yi shekara ashirin da hudu matasa ku ji shekara ashirin da hudu yana so ya haddace ƙur'ani har yau bai iya samun haddacewa har yau ya ce kuma bai bari ba to abin da nake so ku ji kenan ya ce bai bari ba wanda muke tare lokacin wani dakta ne muke tare da shi ce a baka gajiya ba ce ban gajiya ba kuma ina tabi in Allah ya zan samu zan samu sai wani ya ce a gefe ya ce amma fa akwai wani abu da Allah ya yi mishi sakamakon nacin nan nashi sai shi wanda ya yi maganan bai ji daɗi ba bai so a faɗi ba sai ko muka ce lallai sai ka gaya mana ya shiru ya ce ma wance ya yi mun haka muka ce lallai ka faɗa kun san me wallahi ko wuta ta taba jikin shi bai konewa yace malam ni bana gigi in taba wuta da gangan yace ba na yi saboda na san ni ba kowa bane ba kuma ina da wani abu ne na sihiri ko kala ahlus sunna ne cikakke yace amma mistakenly in wani abu ya faru ta ta taba ni na tsorata sai ji ban kone ba ajil bushral mu'min duk wani mumini sai an mai bushara ta nan kafin ta can to wannan yana ciki wannan yana ciki jama'a mun gane so da aka kakkai da ba qur'ani da kai karka yarda ba qur'ani da kai wallahi ka shiga kungiyar masu yin qur'ani ai ta tayi ai ta tayi in duniyar za ta samu ta zo ta same ka anan in ma ba za ta samu ba ya rage na ta kai dai ka kama mai cin insha Allah Allah ya ce a cikin su akwai sabiqun bil khairati wanda ke gaggawan aikata alkhairi bi idnillahi da izinin Allah wa minhum muqtasi a cikin sa akwai tsakatsaki wanda zaka ga ce hafizi ne amma kaji anya ba ba, ba gaye bane ana tantaman gaye ne ko ustazu kaga ina ruwan ta tayi ta gwai shinkafan mata a ce wannan rabi ta da rabi ba ta dabu ba wai sai ka ji mata suna social ustaz kin buga bawul ki dauki wanda Allah ce bi iznillahi nan me qiyamul laylin nan me riko da shi gam wallahi na daga sai ku ji ku a firdausul ala kin zama first lady eh Allah ce wa minhum zalimun li nafsihi kai a cikin su ma akwai mai zaluntan kansa wani zai karanta bakara kuma mai da bakin salansa haba mutumi da kai da zaka yi aswaki kana so ka hayaki ayu ba kai mana yadda muke so ba ko ba haka ba wallahi ba kai mana yadda ke so ba mu so muke kawai ka watsar da wannan sigarin ka zo mu raka annabi aljanna sallallahu alaihi mana wallahi kan manta da wannan za mu busa wiwi amma gida aljanna ka zo mu je can inda ake hada dula mai rai nadin mala'iku nadin mala'iku ba ba na Colombia ba eh ta bayan unguwar yaro malar kana shan wiwi a kasaman kashi ga ɗoyi ga bai yi ba mutum yana ka tuba ka zo waje aljanna wallahi ka bugu kwana akwai mai cin tana gaba wallahi ka zo ka yi aswaki ka koyi fati an ka dage ka roki Allah dacewa mutane nawa ne Allah mai da su mutanen kirki wanda a da baya ba haka suke ba to da haka ka tuba muna tare insha Allah wannan sallallahu alaihi wa sallam yake koyar alqur'ani da koyar da shi Allah ka sa muna da rabo a cikin wannan Imam Bukhari ya ruwaito ko sai na sha hudu zikirin lahi ta'ala shine ambatan Allah madaukaki mutumin da ke yawan ambatan Allah alama yana san Allah ne idan mutum ya ga bai yawan ambatan Allah alaman yayi nesa ne da Allah Allah karka samu ci wanda suka nesa da kai malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala ku saurara ku bani hankalin kuri daya unabbiukum bi khairi a'malikum bana in ba ku labarin mafi alkhairin ayyukanku wa azkaha inda malikikum kuma in faɗa muku aikin da ya fi tsarkake ku a wurin mamallakinku wanda shi ne Allah wa arfa'u hafi darajatikum in faɗa muku aikin da ya fi ɗaga darajanku a wurin Allah fiye da kowane aiki wa khairun lakum shin bana gaya muku wani aiki ba wanda ya fiye muku alkhairi min infaqi zahabi wal fidda fiye da a ce kun ciyar da dukiya na zinare da azurfa wa khairul lakum kai wannan aikin fa da zan gaya muku ya fi muku alkhairi an talqau min an talqau aduwakum fiye da a ce ma ku haɗu da makiyanku a filin daga fa tadribu a'naqakum a'naqahum ku bugi wuyayensu da takubba wa yadribu a'naqakum su ma su daga takubba su saru ya yi shahada kaga mutuwar shahada ko ai karshen magana ke Allah ka azurta mu da shahada qalu sai sahabbai suka ce bala lalle wannan ka abun so a ji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada mana qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su zikrullahi ta'ala shine ambatan Allah madaukaki idan kana ambatan Allah ya fi waɗancan matsayi kun ga wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam dokokin musulunci sun mun yawa ka gaya mun abin da ba sai na matsa ma kaina akan ba ko sauran ba sai ya ce karka yadda harshenka ya bushe ba tare da ambatan Allah ba ma'ana inda za ka iya ba za ka yi wata magana a duniya ba sai ambatan Allah ko da cewa mutumi na yaya ko kai maganar duniya da ce gaba ɗaya ka iya mai da rayuwarka ambatan Allah ba tare da wani magana ba kun ga ai ba zai yi ba amma da a ce za ka iya yin haka to ko ba kai sallah ba wannan zai matsayi ɗaya a matsayin wancan da ake so a nuna maka girman al'amarin ambatan Allah malai ce rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito na goma sha biyar al istighfar shine neman gafarar Allah istighfari shine ka nemi Allah ta'ala ya hana zunubanka tasiri kar su bari a yi maka azaba ga zunuban amma ba su isa su sa a yi maka azaba ba shine istighfari a lullube su a ɓoye su Allah kai mana gafara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man lazima istighfara duk mutumin da ya zamto ko da yaushe yana cikin neman gafaran Allah ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja Allah yi alkawarin zai sanya masa wato kwaranyewa da jin daɗi a makwafin duk wata damuwa duk wani bakin ciki da ka shiga sai an kwaranye maka an sanya maka farin ciki a madadinsa wa min kulli dhiqin makhraja haka duk wani kunci in ka shiga na rayuwa in kana yawan istighfari to Allah zai baka mafita Allah ka bamu mafita wa razaqahu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta mutum ta inda baya tsammani ku kula da abu biyu idan kana neman dukiya ma ta duniya istighfari na kawo ta ko haka idan ana neman damina mai albarka istighfari yana kawo ta wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa ay yursilu al-matara alaykum midrara Allah zai saukar da ruwa mamako maishi za ku samu damina mai albarka wa yumjidkum bi amwalin wa banin dukiyarku za ta karu haihuwa ma wanda bai haihuwa ya zuci sai fari Allah zai ba shi haihuwa haka annan ayan ta nuna kai ya isa istighfari matsayi da daraja da Allah ta'ala ya dauki rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aje mana istighfari a matsayin a matsayin makwafi na zafin radadin rashin sa na cewa in dai muna yin ta Allah ya alƙawarin in dai yana raye ba zai mana azaba ba haka ne to da ya tafi sai aka ce to ga istighfari nan ta toshe mana wannan kafa wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun haka Allah ya faɗa Allah bai kasance zai ma al'umman ka azaba ba mutukan kana raye a cikin su to Allah ya san Allah sallallahu alaihi wasallam zai rasu domin ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun to in ya rasu fa ya za a yi da mu ‘yan baya Allah sai ce wa ma kanan lafi mu'addibahu Allah bai kasance ma wanda za su zo a bayan rasuwanka azaba ba wa hum yastaghfirun matukan suna istighfar kun fahimta al astaghfirullah wa tubu ilayk Allah ya bamu ikon tuba akwai littafi sharhu sayyidul istighfar ina gani ya kamata malam nure shi gajeren giyan kuma abin nan ɗin da za a yi ko a program ko a daura shi yana da matuƙar muhimmanci wallahi malam kana yawan istighfari za ka sha mamaki wallahi za ka sha mamaki in dai kai waita istighfari wallahi za ka ga abin da ba ka tsammani a rayuwarka Allah ya taimake mu na nawa mutumi na sha shida isbabul wudu kofa ta sha shida ce kofar kyautata alola in an ce isbab kyautata wannan yana nufin yin ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar babu wanda ya kyautata kamar wanda ya bi shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti rasula faqad ata Allah wa ma atakumur rasulu fakhudhu yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abu Allah ya ce ku rike shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a duk mutumin da ya alola fa ahsana alwudu'a ya kyautata alolansa kharajat khatayahu kurakuransa na zunubai za su sun fita min jasadihi daga jikinsa za su fita daga jikinsa hatta takhruja min tati afarihi har sai sun rinka zuba ta kankashin kumbansa ma'ana ai kumba shine karshen yatsun ka shine karshen da ake tsanin ruwa zai diga daga jikinka an fahimta ko rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito sai na sha bakwai a shahadatu ba'da wudu shine faɗin shaidawa da tabbatarwa bayan yin alola me ake nufi da shi shi na'am haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man tawadda duk wanda ya alola man tawadda duk wanda ya alola fa ahsana alwudu'a ya kyautata alolansa thumma qala shine tashakku bayan ya gama alolan kafin ya tashi daga inda ya alolan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bauta bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne jakadansa ne Allahumma ja'alni minat tawwabin ya Allah ka sani a cikin masu tuba zuwa gare ka kaga ma'ana kana cewa Allah ya saka cikin waɗanda yake so dan jiya mun faɗa Allah ya ce yana son masu tuba inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin gashi ma a gaba sai ya ce waj'alni minal mutatahhirin sannan ka sani a cikin masu yawan neman tsarkaka shi da mutatahhirin ka bar zunubi kuma kana tunanin to ya zan yi kuma in mai da wancan mummunan da kyakkyawa kun gane muna university akwai wani bawan Allah shi gaye ne na ƙarshe wato salon iskancin da za a yi a semester shi ake jira ya zo makaranta sai a koya a wurin shi kun fahimta tun daga abin da ya shafi aski wani irin aski za a yayi a wannan semester in ya dawo duk askin da ya zo da shi to kawai za ka ga shi zai kara da makaranta haka ɗinki na tufafi haka kaza Allah ya jarabe shi da saƙo mai yawa wallahi wata rana mahaifiyarsa ita ɗabi'anta duk girman ka baka isa baka sallah ya ce ya je ya yi ɗan hure-huren shi ya yi not ya dawo ɗaki kawai mahaifiyar ta dinga makan shi sai ya fita je sallah asuba ya ce malam da na je masallaci mutumin da ke karatu tsoho ne masu sauraron shi kowa ya watse ba su wuce mutum uku ba na yi sallan da nufin koma in kwanta ya ce wallah a kasa da minti biyu sai ya faɗi wasu maganganun da da kuka na tashi na fita a masallaci kuka kar a gane ƙarar kuka na sautin kuka na ce shi yasa na fita suna na tubabbe daga wannan karatun ana jira a dawo a ga wani salo ya zo da shi wallah sai da a tsayin ustazu first class mala mai gaskiyar imani mai gaskiyar imani mu dalilin ma kusancin mu da shi kenan ni na sani ni Umar tun daga Unilab University of Lagos ake turo wasu zo su gari ƙarya ne wannan ba zai tuba ba ƙarya ne ba su yadda da abin da ake faɗa ba ba waya ba su WhatsApp da Facebook a lokacin sai a zo yana kiran sallah a masallaci sai kaga ana leƙowa na true na true da gaske ne ya tuba shine shine to wallahi abin da yake so ku gane yazo yace malam ni fa zama bai ganni ba yace aka yace ina yace a waɗanda na batar sai Allah ya san na dawo da wanda suka fi su wallahi da ya fara da'awa ni dai na san har muka gama university ba mu kirin da'awan da yi ba ba mu yi ba haka zai sa kudin shi ya siyo hisnul muslim na turanci na kaza zai gama ta tsukakkiya malam cikin ta waje wallahi zai bita tunda dama ya san language ko ba ka bane kamar abi zarri ne da asalin gifarawa eh ya san yaran yana mata ta dauka sai kifar da yake da ita da sunna wallahi matan da su koma suna sa hijabi har kasa sanadiyan sa kai sciences muka yi amma shi yanzu ya koma ya digiri a Sudan Islamic Studies malam Nura ya san shi yanzu PhD ne dakta ne addinin musulunci yanzu dakta ne addinin musulunci da kake jira kai kai da mai musulunci amfana da kai da mene kuma me target ɗinka gaba me kake so ka yi musulmi fa bai zama bai da ajanda a rashin ajanda ba ɗabi'a musulmi ba ne musulmi yana da ajanda yana da vision yana da mission kana da objectives ɗinka akwai abin da kake so ka cimma kuma akwai steps ɗin da kake bi kuma duk abin da ya sa kai deviating sake shi tsaya akan manufa tsaya akan manufanka har sai ka kai inda sunna take su to ya rage yanzu ni na ba ku tallan tunanin ku jubi ma kanku tunani kai yanzu shekaran ka nawa 16 18 20 30 ina zaka ina kake so ka je ina kake me kake idan zuwa can inda kake so ka je je ka haska ya rage nan ka je ka yi saboda rayuwar ba za ta barka ba ana nan za ka farin gashi ya fara bulla kaza kaza kaza kaza yanzu ai sai yara ka to to to to an gama da kai kuma ba za ka dawo baya ba Allah ya taimake mu to sai mutum ya faɗi wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan futihat lahu abwabul janna za a bude masa kofofin aljanna ya dukulu min ayyuha sha'a zai shiga ta wanda ya ga dama ranar alkiyama Allah ka sa muna ciki rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito na 18 na sha takwas ko almuhafazatu ala alwudu kiyaye alola ya zanto ko da yaushe kana cikin alola wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ya ce ma Bilal dan Rabah me kake kake yi nake jin tafiyarka a gaba na gidan aljanna da ya tunani ya tunani ya ce ban san wani abu da zai ba wannan matsayin ba in ban da duk sanda ne alola sai na yi nafila mana ina yawan zama da alula kuma da ta karye na sabunta to zan kokarin yi nafila kafin wannan ta lalace to annabi sallallahu alaihi wasallam ce istaqimu ku daidaitu akan abin da Allah yake so ku tsayu walan tuhsu amma ku sani ba za ku iya kaiwa makura ba ko ba za ku iya kididdige ladan daidaituwan ku akan bin Allah ba shine ma'alan walan tuhsu duk yanda za ka yi ba za ka iya ƙurewa gaba ɗaya Allah ta'ala ce kallalan ma ya ƙudi ma amara ko kuma yana ɗaukan cewa idan ka daidaitu akan addini to ba za ka iya ƙididdige ladan da Allah zai baka ba malamai sun fassara da wannan fassarorin guda biyu wa'lamu amma ku sani ya ku al'ummata anna khaira amalukum as-sala mafi alkhairin aikin ku ita ce sallah ya ishe ka gane wannan hadisin ta yanda duk wata shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasa ake sauko mishi da ita ko wa yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka game da jaririn wata kace musu kaza ko wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka game da jinin haila ga hukuncin sa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran watan azumi ga yanda za ku yi amma da za a yi sallah shi gaba da aka ce a dauko shi shi ya hausa magana ta wuce a yi ta ƙasa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu ina fata mun fahimci wannan yawa da wannan hadisin ne malamai da wannan ayan ne malamai suke cewa an faɗi masallatan ko ina an ce musu haram ba ga na Madina ba Qur'ani anan suka yi istinbadin sa da an ce min almasjid alharam ai daga Madina ka dauke shi ko haka ne na'am daga makka ne to ina ne aka ambace shi a haram da wannan aya min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu shine baitul maqdis ina fata mun fahimci wannan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walam yuhafiz ala al-wudu kun sada magana kiya alola yace babu wanda zai iya kiyaye alola ko da yaushe katar da shi yana cikin alola illa mu'minun ba ce wanda nake masa shaidan imani suka ce kuma kana yawan zama a lula har sihiri bai huda ka har sihiri bai huda an gane ko kula wata ɗabi'a ta alula duk sanda ka yi ta sai ka ji jikinka ba nauyi kun gane inda kana cikin alula kasala mai yawa ba lai ka ji shi ba sai dai na ɗan adamtaka galibi sannan kuma da ka yi ta za ka ji ka zama wani tasfas hakan nan eh kamar ango rawahu ibn majah ibn majah ya ruwaito hadisi na sha tara asiwak yin aswaki kaga wannan fa yana daga cikin sunnonin da yanzu su aka fara guje musu fa sa aswakin nan duk wayoyi sun zo sun kwace aljihun gaban mu ko ba haka bane dan kaga ustazi da wannan izufi 60 din mai goma goma ne na takara da aswaki a gefe amma sai dai kaga android mal ko to aswaki yana daga cikin abin da ake so mutum shi yasa muka ce ka taimake mu kakkaba ta bakin nan da ya zama salansa aswaki ake sokawa amma ba na yahudu ba na manzon ka sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane eh to yin aswaki yana daga cikin abin da ake so annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren ma da yake ba aswaki muhimmanci a rayuwarsa fiye da wasu wurare kusan biyar ko makamantansu daga ciki kaga lokacin alola da lokacin tsayi da sallah kansa da lokacin da ya ji bakinsa ya canza da sanda zai karanta alkur'ani da sanda zai kusanci iyalansa zai shiga wurin iyalansa saboda nan su za su dan gayo ne ina fata mun fahimci wannan to waɗannan kaga wurare ne da ya kamata ka kiyaye su a matsayin sunna musamman a ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula na shukka ala ummati in dan baicin kar in tsananta akan al'ummata la'amartahum wallahi da na umurce su bisiwak da su rinka yin aswaki ma'a kulli sala ma'a kulli sala tare da kowace sallah idan sun zo yin ta su yi aswaki kafin su tsaye da sallah kuma a wani wurin ya faɗa ya ce ai yana tsarkake bakin ku yana yarjar da ubangijin haka ne ko shi yasa an karanta qur'ani ma yake yin aswaki ko ka tashi sallan dare yana yin aswaki lokacin sallan dare in ya tashi kuma yanzu dinka gama odar oriflame dinka ka sai sansadine ka ko dai ko za ka yi wannan ka yi ta annabi tun da ka ji an fada sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ɗaya da wanda ba shi ba ba zai zama ɗaya da wanda ba shi ba a wurin albarka ma ba zai zama ɗaya da shi ba ko ka yi brush ka ɗora da aswaki haka annabi ka sula ya faɗa ku ga fa har sai da aka yi magana a azumin ma da muke magana yana yin aswaki da wanda yake ma itace ɗanye kuma mai ɗanɗano saboda ƙarshen bashi muhimmanci to in ba komai faɗinsa sallallahu alaihi wasallam da ya ce ubangiji yana yarda da kai saboda kana aswaki kai ya kamata kai wasa da aswaki a ce Allah zai yarda da kai ka san me yardan Allah kuwa ka san me yardan Allah wani yanzu ana cewa ai gwamna ne ya tsaya mishi sai kaga yana ta kowa rashin mutunci ko ba haka ba kaga yana sa gaban shi inda ya ga dama ya taka wanda ya ga dama to kuma kai ka san shekara takwas ko na abu zai juya amma shi fa wannan hayyun ne alfayyum awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha wa huwa ala kulli shay'in qadir shi yace zai yarda da kai ar-razzaqu bil quwwati al-matin duk abin da aka ce zai yarda da Allah kar kai wasa da shi shi ne hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Abi Dharr yace la taqiranna min al-ma'ruf shay'a dama mu zo mu ci karo da hadisin walau an taqa faqa bi wajhin talik ko da za ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka sakin masa fuska a matsayin neman yardar Allah kar ka raina wannan Allah ka yarda da mu don tsarkin sunayenka rawahu al-bukhari wa muslim ko imam al-bukhari da muslim suka ruwaito sai na nawa na ashirin Allah ya muku albarka salatu raka'atayn ba'da al-wudu yin sallah raka'a biyu bayan kayi alula kofa ce ta alkhairi da ke kai mutum aljanna kuma kai kokari ka koye shi daga ramadana kai ta zarce ku kaddara waɗannan abubuwan da muke faɗa muna so ramadana ta zama wani training ground ne wani makarantar da za mu koyi waɗannan abu ne ce za littafin nan ko in za ka iya ka je dukkan rubuta ta a shafi kalle wallahi duk in za ka yi bacci kai musu tebul kowanne ba ɗari da hamsin ba ne kai musu tebul ɗinsu kai sa kolin wanda za ka ɗan iya cikin ko da na sati sati ne ko kwana goma goma duk in ka zo kwanciya ka rinka cikin tsakaninka da allahnka ba don wani ya gani ba wanne ka kama ana in ka gama sai kai makin kai scoring din kanka da kanka ka gani imaninka daga jiya zuwa yau sama yi ko kasa kusancinka da Allah ya labarin yake kusan magabata suna cewa ba za ka iya cewa ga makomin kowane mutum ba a lahira inda ba nassi ne ya zo ba aya ko hadisi amma za ka iya fahimtar matsayin kowane mutum wasu ka ce kamar yaya ya ce abu mai sauki ai yanda kaga kana riko da abin da Allah ta'ala ya ce ayi kana nisanta abin da ya ce a bari gwargwadon kusancin ka da shi gwargwadon da kake raina zunubai kake kasala a da'a gwargwadon nisancin ka da shi kuma sabai na wurin ba ce ba haka bane ba ce ba haka bane mun fahimta ko Allah ka sa mu yi karshe mai kyau to sallah raka'a biyu a yayin da mutum yayi alola ba awa biyun fa zamu ba ya imam eh awa ɗaya za mu yi ba kun ce za a yi gobe ba insha Allah aiwar haka kun gama jefa kuri'a ko eh ai mene aje aje ba eh aje ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ma min ahadin yatawadda babu wani mutum ahadin mace ko namiji yatawadda wanda zai zo yayi alola fa yuhsinu alwudu'a kuma ya kyautata alolan nan mun faɗi me kyautatawa me muka ce yin ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar duk wannan cewa kan bayan da annabi ya koyar ba kai dan kauye ne an gane duk abin da aka ce ga yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to yin sa a hakan shine birnanci shine cinyewa shine yardan Allah amma yi masa garan bawul da zamanantar da shi wannan kai kasanta mu muna nan alaikum bi sunnati ne wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajib eh Allah sallallahu alaihi ya ce a rike sunnan nan tamau kau ko ita ko kafar kata ko duk wanda zai raba ka da sunna ka yake shi billahi alladhi ka yake shi dan wuta zai kai ka ko ba ku yarda bane wuta ake tafiya an saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa ni na faɗa ba Allah da kansa ya faɗa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم duk wanda zai rinka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ɗayan biyu fitina ke samun su a duniya al-imam ibnu kathir ya ce wannan fitina ita ce bid'a sai kai ta kirkira abu kana dora maka kanka kuma ba ruwan Allah da kai man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun an maida ma mutum a ai mu so muke in Allah da da an je lahira a ce azumi mu ce present ko ba haka bane za a bude kofar rayyan kowa ya dako a ce ina mutan zazzau da sauran a zo a tafi da leran bauchi eh wai na ga kamar kun fara gyangyaɗi ne na ɗan taso ku kaɗan to ku zo mu je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wanda zai kyautata alula wa yusalli raka'ataini sannan ya salla raka'a biyu a menene yuqbil bi qalbihi ko yana mai fuskanta da zuciyarsa wa wajhihi da fuskansa alaihi ma a cikin su wato yana fuskanta yana mai neman yardan Allah da su kuma yana tsantsanta tadabburi da khushu'i a cikin abin da yake yi illa wajabat lahu aljanna ba ce sai aljanna ta tabbata a gare shi Allah ka sa mu a ciki to kaga wannan ko wallahi gwadawa ake fanaci ake wannan sallah ana nufin cewa fa za ka yi ta baka tunanin duniya ba to yanzu ko baka tuna budurwanka ba sai ka tuna ko alaji a shigo ko bai shigo ba ko ba haka bane wanda ya ta tunanin da na tura kila ma an yi reply ko kila kaza kila kaza kawai ka toshe wayan ka ce to za ka gwada kuma kada ka yi mai na wancan larisul kadarin na jiya wanda yake sallah na gaya buku ya ce ba ita bace ko aka ce mai bari ya ce a ya ji haushin kare ne to kawai ka toshe ma'ana kar sai ka yi sallar ka kai tahiya kawai sai ka tuna wani abin da ba shi kenan ba sai ka ce kai ma bari ka rushe ka dawo farko sai ka sallar da wannan ɗaya sai ka gwada wata sai ka gwada wata ko ba haka ba Allah ya taimake mu malam ina ne na nawa zamu tashi 21 addu'a ba'da al-adhan kar a ce adhan adhan kunnuwa adhan kiran sallah addu'a da ake bayan kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qala ina yasma'u nida mutumin da ya fada a yayin da ya ji kiran sallah ma'ana bayan an gama kiran sallah saboda akwai sunnar da ya koya mana yayin da ake kiran sallah me yace fa qulu mithlama yaqulu almu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗa irin yanda yake faɗi sai a inda yace hayya ala sala sai ku ce me la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah idan ya gama kiran sallan tsaf kafin kai wannan addu'a sai kai salatul ibrahimiyya kai ma'annab sallallahu alaihi wasallam salati salatin da akwai sunan annabi ibrahim a ciki na ce akwai sunan annabi ibrahim sau da ba guda ɗaya bace kadai ta zo in ka karanta sifatin sala na malam muhammad nasiri na albani ya kawo su ina jin kusan guda biyar ko guda uku ko makamancin wannan duk wanda ka iya in kai wannan yanzu ka canza an jima yayi in guda ɗaya ka iya in dai ta tabbata daga annabi sallallahu daidai ne to in ka gama wannan addu'a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam din sai ka karanta wannan addu'an Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakkiya da aka yi wasalatul qa'ima kuma ubangijin wannan sallah wanda za a tsayar da ita ati muhammadin ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama alwasilata wal fadila wato ka bashi kusanci da daraja shine alwasila wal fadila ka bashi kusanci da daraja kun san hadisin yanda yazo shine Adam sallallahu alaihi wasallam ce akwai wani matsayi guda daya na kusanci wani matsayi ne abin yabo wanda Allah ya ware shi ga wani bawa guda ɗaya rak a cikin dukkan halittun mutane. Ku ta ni roƙon Allah ya zamto ni ne wannan bawa. Allahu Akbar. Kun ga fata wadi'u ne irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ai kun san Allah ma ya bashi matsayi wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kun gane ko ya ce ni kuma ka iya cewa matsayin ma saboda mu aka yi shi kun san me yasa zai zama saboda mu shi ai Allah ya bashi to sai ya ce in kuka taya ni duk bayan kiran sallah kuka roƙa mun da wannan addu'an da za mu karshe ta in dai kana ta bayan kiran sallah za ku ji a gaba zai ce ceto na ni kuma ya halarta gare ka to an sha riga ya tsira dama inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran 'aziza shi Allah ya riga ya ce make shi ya ci nasara an bashi aljanna to kenan ashe mu ne ma za mu fi amfana da wannan matsayi saboda za a cece mu an gane jama'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka faɗi ati Muhammadin al-wasilatu wal fadila ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi na kusanci da daraja wa ba'athu sannan ka tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama maqaman a wannan matsayin wanda muka karanta a suratul Isra yanzu mahmudan abun godiya da yabo alladhi wa'adtahu wanda kai alkawarinsa innaka bai halasta bai inganta ba an gane a cikewa da innaka la tukhliful mi'ad malamai sun ja mishi jambiro ina fata mun gane gashi hadisin kun ga awa'attahu ya tsaya waya kifa inda amrihi eh kai ma ka tsaya inda ya tsaya ka jira an ya ƙara step zaka ji mu a gaba amma tunda na annabi ya tsaya to anan mu ma muka kwance hajar ina fata mun fahimta eh wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu sai ka tsaya a lankyam to wannan duka nan ne addu'an asalin wato ta ƙare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har ka ji kiran sallah kai waɗancan ka karanta wannan addu'an hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na hallat ta tabbata a gare shi yawmal qiyamati a ranar alkiyama ka shiga cikin wanda zan cece su Allah ka ce Allah ka sa annabin ka ya cece mu yanzu dan Allah a ce kawai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ba a yi ma daraja ba kawai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam kake ji hmm yanzu ko baba Buhari ya wuce muka gaishe za mu ji dai ko ba haka bane eh wuce Allah sa a gama lafiya da cin kwakwan da daidan da Allah ya biya a sauka lafiya baba Allah ya taya ko ba shi kenan ba me na karshe mun yafe ko ba shi kenan ba wallahi mun yafe Allah kai mana mai kyau a gaba shi kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam balle a ce ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato da mataccen tunani wani lokaci kake kawo ra'ayi a gani ka san yaro ne kace akwai aljanna akwai wani video clip da na sa a a page ina ba san ko sun gari ba wata yarinya ce take ce ma yayanta ko mamanta ce mama an ce wai a aljanna idan ka ga abu ba sai ka tambaya ba za ka iya ɗauka ka ci ita kawai abin da ya burge ta aljanna ba neman izini kafin a sha sweet sai ta ce ai aljanna komai kika gani naki ne ta ce baya karewa haka za ka ji irin slow skate baya karewa ka ce baya karewa irin wato ta gode mu Allah da akwai aljanna to kuma wannan fitira ce ta mumin eh fitira ce ta mumin ba je mun faɗi Abu Talha da ya bada bai ruha ba gonarsa mafi tsada saboda ya san za a bashi wanda ba za ta kare ba amma wannan gona ya san watan wata rana ko ta kare ko shi ya kare yanzu ba gashi ma ba gonan ba yanzu ka je Madina ma ba kai in ba wanda ya san tarihin Madina da gaskiya ba zai iya nuna ba kai ba ina ga wanda ya saura kai shine bani saqifatu bani sa'ida ko inda aka wannan bai'a ta sayyidina Abubakar ita ce kadai a haramin Madina kusan nake gaba a tashe shi har abin nan nisa ba in banda bakiya kuma to Allah ka taimake mu kuma ka sa mu a cikin wanda Annabi zai cece su na 22 muna da minti bakwai haka ne 22 ne malam yawa to muje addu'a bainal adani wal iqama kun ga wancan addu'an ai an jera mana me zamu fada na kiran sallah haka ne sai ta zamto du'a'ul ibada addu'a ce ta ibada an tsara maka me zaka ce to sai yanzu kuma da yake Allah mai rahama ne sai ya ƙara buɗa mana abun shine addu'a bainal adan wal iqama addu'a da ake yi tsakanin kiran sallah kafin a tsaye da iqama wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi to kaga wani da an kira sallah azumi ba dabino zai dinga cusa malar da kunu saboda yana ga an bewa wasu a masallaci ba jima ba garanti ta zuru ne mala da matsala kaga mutum na ta ce har a zuwa ta da iqama wani ma yana ta hira dama na san yanzu a zuwa fara kwallo ƙarshenta za ka ji an kusan fara kwallaki ne yanzu haka za ka cikin azumi za a kawo na gobe ko? to ka gani ko? ka ga irinta to kaga ma kana Allah liyadara almu'minina ala ma antum ala ma ma kana Allah liyadara almu'minina ala me hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wannan shata layi ne a gani tsakanin ƴan Manchester da ƴan Tarawihi wa zai ci wani yanzu kai sai ka zabi wanne ne club ɗinka eh wallahi yi kabbara da ma'ana yi da gaske kuma ba ku sani ba wallahi tallahi ba wa maki wannan ne ramadanan ka ta ƙarshe a duniya kana nan kana shirme wallahi al'azim kana mamaki ne wallahi ba abun mamaki ba kila ita ce ta ƙarshe don haka je ka kura a daka wurin ibada je ka kura a daka malam gashi ka ɗibo zunubai buhu buhu ina za ka da su in ba da ɗa'an ba da tuba da irin waɗannan ayyuka ina za mu kai zunuban da muka ɗauko in ba mun riko da wannan ba to ana son kai addu'a bayan kiran sallah kafin iqama gashi nan muji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a bainal adhani wal iqama la yurad addu'a yayin kir bayan kiran sallah da tsaida iqama ba a maida shi me abin da yake komai dacewa ka roka firdausil a'la eh anan duniya Allah ka ba mu husnul khatima ka sa mu yi karshe mai kyau gangariyan karshe irin na Allah san barka ne an fahimta ko Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ka roki Allah husnul khatim sannan ka roki Allah ya sa kabarin ka ya zama rawzatan min riyadil janna dausayi daga cikin dausayin aljanna sannan sai ka roki Allah ya baka littafin ka da hannun dama ka kuma roki Allah ya kubutar da kai asrabi kalbarki kaman walqiya sannan ka roki Allah an je aljanna kai makwabtaka da mutanen kirki da annabawa wannan shi zaka fara fakejin ba kakka raba zuciyarka kakkai garaje don in ka samu wannan to ka gama samun arziki to daga nan ba laifi sai ka waiwayo sauran al'amura ya Allah kasuwa da ta tsaya Allah a duba mana Allah a taimaka Allah a tausaya an fahimta ƴaƴa ga su nan mun haifa Allah ba su maza na kwarai Allah ya sa karatu su yi albarka Allah ka sa su zama mun bar alkhairi a ban kasa Allah ka tsare su daga sharri da fitan ƴaƴa ayi ka roki lafiya ko ka roƙa ma iyaye ka roƙa ma mune ka roƙa ma kasanka sau da duk abin da aka yi ma kasan ba zaman lafiya za ka ji daɗin ni'ima ba za ka ji ba an fahimta to waɗannan shi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a mai da ika ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama wannan ruwayan Abu Dawud ne da Tirmidhi wazada a wata ruwayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ƙari da cewa ƙulu ƙalu sai sabai suka ce fama na ƙulu ya rasulallah me za mu ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin sha ne larabawa ne sun fi ka karin magana ko balaraben ya ga dama na asali duk magana da yake sai mai da maka da banki a lokacin da ya kirkiri banki ya baka amsa da shi to amma saboda neman dacewa ake yi sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me za mu ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu al'afwa wal afiya ku nemi Allah ya yafe muku kuma ya rangwanta muku wannan al'afwa wal afiya din ya shafi duk waɗancan abin da na faɗa muku a baya lafiya arziki kyakkyawan ƙarshe mace ta gari komai saboda a lailatul qadari nan ne karshen kurarai in addu'a ko to da nana Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me za ta ce me ce mata ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan al'afwa din ta shafi duk hadda abinda baka tuna ba na alkhairi Annabi ya sa maka sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kalma Allah ka sa mu dace yaya inci daya mu dauki wuturi al-muhafazatu ala salawatil khams daga cikin abin da ake so ka kiyaye a watan ramadana ka koya in ma da kana sakaci da su salloli guda biyar kafin mu karanta hadisin hadisi ya tabbata a cikin silsilata hadisi sahiha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da ya samu sallah na kwana arba'in cur wasu malaman na cewa salloli arba'in har suna cewa kwana arba'in wanda shi ne fi shahara kwana arba'in cur duk sanda liman zai ce Allahu akbar da sunan sallan farilla kana bayan sai ya kabbaran harama idan ka samu wannan na kwana 40 kutiba lahu bara'atan an rubuta ma mutum barrata kubuta daga abubuwa guda bara'atun minan nari Allah zai ce wane dan wane jikan wane daga yau da ya cika waɗannan kwanakin ba dan wuta bane shan malaiku ku shaida wa bara'atun minan nifaq sannan kuma za a rubuta wa mutum kubuta daga munafurci kun san daga cikin sharrin munafurci har salihai suna zargin kansu in su ba munafukai bane hanzala hadisin sai ina ga ya wadatar da mu akan wannan to dan haka ashe ramadan watan koyon tsayi da sallah kuma kana so ka gwada wancan samun 40 din a ramadan ya fi saukin ka hana 30 din da mun karatun tun a baya sai ka fara trying tun yanzu ko ka dauka gobe ka dauka gobe ka ci su da su ta shawwal mana ko ba shi kenan ba eh in ka ɗauki wannan hadisin ka ce za ka yi aiki da shi yana da alkhairai masu yawa daga ciki za ka shiga cikin waradulun kalbuhu ma'allakun bil ta'amene ne ma'allakun bil masajid ko mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci wanda Allah zai musu inuwa da al'arshi ranar alkiyama mutane bakwai da za a inuwa da al'arshi da ranar alkiyama a ranar alkiyama mutum bakwai daga cikin su akwai wanda zuciyarsa ta rataye da masallaci wallahi han mafarkin sallah sai ka rinka yin basa mafarkin sallah muna da muke gwada masallacin labu da mun ji ana ikama ka tabbatar kan ka gaba Allah an gama sai ka ji an ce ka tafi ya sunan layin masallacin ya Muhammadu balangurot sai a ce kawai ka hau mashin kai balangurot nan da nan zaka ga wani bai taba kashe masalla naira 100 ba tun da yake wai tunanin shi ya kashe naira sai dai juma'a shi ma ta kudin amma haka nan za ka jin karar sallah a nan za ka kira wani har waya muke an tsaye da sallah a amalar na karatu amma kusa gama sai ka ji ka tsaye da mashin kawai ka hau mashin ka tafi samun sallah ta hau kan ita ma ta hau network a kirga da ita don Allah wannan zai daidai da dan gidan kwallo wani ma ba biya yake shiga gidan kwallo ba to kai ba za ka gwada wannan ba kai ko fa abin ya sabuce ma Allah na iya jin tausayin kai cika ma kuma masu samun wannan darajar cikin sauki ladanai na ciki fara nuna ya san malam kabiru malam kabiru da ya fara sai da ya ninki arba'in ɗin ya ajiye ya zagoyi wata arba'in ɗin shi yasa in kana so a roƙa ma Allah gafara sai malam kabiru ka rinka tuntuɓar shi amma ba zan nuna ma shi ba sai ka biya ne da wani ladarin shi ma wallahi sai da ya uku ɗari da ashirin ɗin ɗari da ashirin cur ya ce wallahi ya cika kuma daga cikin alama an karba za ka ba su girman kai su ba su ma san ba su ma da musulmi ba kisa ni malamin mu a zariya da yaron shi ya fara ya kai talatin da bakwai kawai sai ya sakaci yaro ne karami sai ya rasa shi ne mahaifiyarsa kamar ta kashe shi ta ce bakin cikinta ta so ɗan ya tsallaka ta san ta tsallaka tunda tarbiyyar ta ne shi ne sai ya ce mama ni gaskiya kin matsa mu wallahi ma baban na shigowa da ya fara mai wa'azi yana kai kasan asaran da kai sai fashe da kuka sai fashe da kuka to hamsu salawat waɗannan salloli biyar din manzo Allah sallallahu alaihi yace ma min ri'in muslim babu wani mutum musulmi mace ko namiji tahduruhu salatun maktuba wanda wata sallah ta wajibi za ta zo masa wa yusinu fa yusinu wudu'aha ya kyautata alolan wannan sallar wa khushu'aha da kankan da kansa a cikin sallar wa ruku'aha ya cika ruku'u baya yi shaf shaf ba wanda zai aikata wannan illa kanat kaffaratun haka ne lima qablaha ba ce sai ta zanto kankaran zunubai ne na wanda suka gabace ta minan zunubi na daga zunubai malam ta malam ta ci kabiratan matukar baka zakkewa manyan laifuka ba Allah ka tsare mu da su a yaushe ne a watan ramadana kawai ake samun wannan a'a manzala sallallahu alaihi ce wa zalika dahr kullu wannan duk shekara inda zaka kiyaye sallah to kana cikin kankaran zulubai Allah ka taimake mu rawahu muslim imam muslim ya ruwaito ina ga sai mu tsaya a nan ko insha Allah kai za a iya bizna littafin gobe dai muna tare ko insha Allah to to gobe muna tare insha Allah gobe kila sai mu tirmi biyu minti 45 so biyu yayi yayi to Allah ya taimake mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wannan bai kuskure Allah mana ki sarki ya fe mana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh